ya zama mutum ya koma idan da abubuwan da suka ɗauke maka hankali a yayin da ake magana baka iya fahimta sosai baka koma ka je ka zauna ka fara kuma ka ma kan hisabi don irin wannan magana shi ne malam ya yi ta mana tun farkon harkar nan wanda ya sa waɗanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoro suka karɓi harka ɗin suka amsa kira ɗin cewa yanzu idan muka koma me za mu gaya ma Allah me za mu ce ma Allah muke aikatawa in ya tambaye mu tunda lallai mun tabbatar kowanne mu zai tsaya idan ka ɗauka cikin jama'a ne ni ne Allah tambaya sai yanzu da ce cikin jama'a ne Allah ta'ala zai tara ya ce ya ku bayi na ne kuka yi eh mun yi kaza mun yi kaza kai sai ka yi shiru da kai komai to ka ɗauka ka za ka iya Allah bai san kai baka ce ba ballantana in ma cikin jama'a ne zai san kai ko baka ya kai magana ko baka yi ba zai san ka aikata ko baka aikata ba to ballantana an ce kowa Allah ta'ala zai kira shi kuma zai tambaye shi to wannan kenan sannan kuma ina son amfani da wannan dama din wajen yin mana nasihohi wanda yake na san na sha faɗa wasu wurare cewa to na san cewa akwai lokacin da abin husaini a malam ya taɓa magana da mu yake cewa su azalumai sun ce sun iya cin nasara wajen yin wasu abubuwa a cikin 'yan uwa to ni na ɗauka irin wannan magana idan ka ji zai sa ka yi tunani ka je ka sake abin da je ka sake tunani ka sake sanin hanyar da za ka bi idan kana wani kurakurai sai ka yi tunani ka ce ashe ma kircin azalume ne lallai ya kamata mu yi hatara da wannan kamar misali sun ce sun abin da sun ci nasara wajen raba 'yan uwa da kabbara wato kabbara da an san uwa idan da wani abu za su yi kabbara to sun ce sun ci nasara sun raba yan uwa da wannan kabbara din na farko kenan sannan kuma sun ce sun abin sun ci nasara wato sun ci nasara sun kukkusa cikin yan uwa ta yadda wato sun kukkusa cikin yan uwa kuma suna shigar da baraka a cikin yan uwa sun faɗi wannan to amma wato ko bayan da aka faɗi wannan an daɗa da wannan magana ya yi shekaru sosai wanda ya tuna ya tuna amma bayan ko bayan da aka faɗi wannan to ba ba wani abin nan wani abin da mutum ya ga kamar mutum ya kokarin ɗaddaka ka lura da wani ne na farko nan wannan batun kabara ne ka lura da cewa a to sun ci nasara wajen yin roba ni da kabara to ya kamata mu dawo da kabara inda gaske sun ci nasara sai ka mu dubi kanmu sai mu ga da gaske ne wani lokaci ko da magana aka yi kuma inda ya kamata a ce tadbir ko a ce Allahu Akbar sai ka da wani ya ce tadbir sai wani ce Allah salawat dan ya hana wannan tadbir din ko da sanin shi ko ba da sanin shi ba ya kamata ku lura da wannan kuma sun ce sun kukkusa cikin yan uwa kaga idan suka ga za a dawo da shi wani ce tadbir da salawat wato in ka ki salawat ba ba ka san manzo Allah kenan ko wato sai da haka mutum sai ce in ka ce tadbir Allah salawan Allah na sallah sai ka ga duk ko ina abu to ai kai an ga maka inda ma baka sani ba to shirin su ne ba sai inda baka sani ba to sai sai a yi batar da kai amma tun da ka gano shirin su ne ya kamata tun da ma Allah ta'ala ya sa an gaya maka za ka ce a to lalle sai ka lura menene abin kabbara menene na salawat akwai abin da salawat ya dace da shi akwai abin da kabbara ya dace da shi mu nan wajen shekara yaushe ne nan da kamar 1980 ko na 80 wani abu ba wasu shi a nan wajen ko ba haka nan ba amma iran shekara fiye da dubu iyaye da kakanni su suka zama shi'a ko ba haka nan ba to amma dai ya ka ga imam kullum da ya ce a cikin jawabin shi ya ce da albar wato allah ta'ala ya taimaki wannan kiran nashi ne da imanin da dagewar yan uwa yan uwa kenan na iran da kuma kabbarori da shi allah suka fuskanci tankoki na azalumai wanda suka zo suka fuskance su da shi kuma ko a yanzu sai ka'id yake magana za ka ji mutane yawanci kabbara za ka ji ana yi amma kai da kwanan nan kwanan nan kana fahimci kai istifsar ka gane abin nan wannan fa yana damun wanda ke da asma eh fara gurin mai ruwa din nan wanda ke da shi zai iya tada mishi shi sai sai ya zama cewa to ko yanzu ka saurari jawabin kayid yana yi za ka ji mutane a kan da ya kamata ka bara lallai ka bara aka fi amma sai ka ga an yi magana an yi magana to amma abin da na lura kafin na kyan wannan waƙen kudus ɗin da ya faru so a cikin tafsir ne malam ya yi wata magana wanda ya nuna cewa wato akan nan mahadi yakan je waje idan ana cikin matsala ma in aka kira yana shi yana taimakawa zai roki Allah ya ce da mutanen shi a taimaka musu don haka sai zama ce aka ce abin nan har ma aka bada misalin ya madu ne ne to yanzu sai aka ce ya zama cewa ne aka kama shi kankan aka watsar da kabbara din kuma wa'anda wa'anda suka suka sani a cikin yan uwa sun san cewa kabbaran nan ni na sani lokacin wakiyan abacha to abin da yake dauri su shine idan muna kabbara ko ni na fi cin duka ne akan cewa ina kabbara suka ce daina daina wasu su wannan iri nace ba zan daina ba na yi ta kabbara suna ta duka su kabbara su su muna ji suna magana su ce wannan abu yana girgiza su ya sa kana su ji kamar za su abin nan hankalin su tashi yake yi wato har yakan sa ma su wurzar da bindigar su in kana kabbara dan da ka ci Allahu akbar zaka ga wato hankalin su yana tashi ne kuma yaran da da aka kama su Aliyu su Aliyu sun ba mu labari sun ba mu labarin cewa lokacin akwai wasu yan da suke cewa yana da sai wasu wannan fajirai din nan wanda suka kama su suna cewa da ma kun ce da ma kun kira Allah ne da ma Allah ma kuka kira to amma sai na ga wannan da shi ba gaba da faɗa ba amma shi ne yanzu yan uwa duk suka kama kan gwanan da aka yi magana kuma aka haba kai ka ce ana mana wani irin sirri ne ko menene cewa abin kirki kada mu ban cewa ana dukan cewa na alƙin da ya dace kamar misali an taɓa ba da misali muna karanta ina jin ko tafsir ɗin a lokacin da ake karanta ne ibn kasir ɗin ana karanta sai aka nuna cewa annan yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su to amma lokacin da ai mana bayanin wane ne wannan da ya bayyana ba amma dai an mana tunda iya kan kwakwalwar mu ke abin da za mu gane a lokacin to an ce wani mutum an kama shi a cikin tafsir ɗin ibn kasir akwai wannan bayani ɗin an kama shi ana tafiya da shi ya ɗauki hayan jaki ne so mai jakin sai yana tafiya da shi har ya wuce da shi inda akwai mutane har ya shiga wani waje daji ne ba kowa sai fara ganin kasusuwa kwarangal na kan mutum na kafan mutum manyane ne a'a sai ce to ba sai ce wannan mutum ne nazu ashe mutumin nan ya kama mutane zuwa yake ya kashe su ya kwashe dukiyarsu nan yake zuwa da su ya kashe su da yadda haka sai fara cewa an man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su yana ta roƙo kawai sai wani ya zo da takobin shi da yana tsaitsaye da kaya da rawani da takobin shi sai zo kashe wannan mutumin sai ya ce ma wannan ka kama hanya ka bi ta nan ta nan Allah ya kubutar da shi to amma yanzu da ake muke samu ƙarin bayani imam mahadi ne ya bayyana ya taimake shi shi ne wannan an man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su don haka kana iya shiga situation da zaka ce ka yi ka ce ya Allah albarka ko kuma ka ce ya mahdi zo ka taimake ni amma bai kamata a ce ko yaushe ko yaushe kuma muna cikin ma mutanen da ba su da fahimta su a wajen su wannan yana nufin kana bauta musu ne sai sai ka ga kuma abin Allah ta magana Allah amma shi ne kuma ɗan uwan sai ka ga abin da suke yi kenan ni ka kamar da ma an ce duk abin da aka ce mana na kirki kada mu yi ko kuma abin da shi ne zai sa mu samu ci gaba kada mu yi don kabbara kawai ko wallahi ina jin ko akwai ma misalai ma kawai yanni na kabbara din inda ya sami kwance ma a zalumin shiri wanda zai iya wato ba karamin tsoro suke ji ba shi kare ya ishe ka makami ba mu ba mu da makami ko ba mu da shi makami ne ne makami ne Allah to shi kuma Allah din ne ya kamata ya zama an karfafa wannan kabbara din tunda dai an mana magana an ce sun ce sun ci nasara sun iya raba mu da shi wannan kenan kada ja magana kan wannan amma abin da yasa muke ta magana na ga ana ta yi ne ana ta yi amma ba wani abu ba wani tasiri kuma ko ko da ko an ni da na sa nan na yi magana ne yafi so a kirga amma alhamdulillah wasu yakan yi tasiri wasu za ka ga suna kula da haka ne wasu kuma amma majority sai ka gani ana fara kabara kawai sai mutum ya ce salawat kuma a inda bai dace akwai inda lallai salawat ya kamata a ce amma akwai inda za ka ga kabara ya kamata amma sai ka ga ba haka na haka yi ba sannan ban da haka nan kuma akwai abin da kuma don na lura cewa yan uwa suna sakaci da shi shi ne abin da ya shafi yawa sai kuma batun gaba a tsakanin yan uwa sun tura mana mutane wanda mazan su da matan su wanda su a koyaushe suna son su ga yan uwa kansu a warwatse ne don haka sai su ta kukkutsawa da abubuwa kuma ku da kuke yi bin facebook ni ba na bi amma nakan ji shirmen da ake yi ni ma da na ji shirmen ne ma shi yasa ba na bi nakan ji shirmen da ake yi a ciki wani lokaci amma shi ma ban ba cika son ji ba an ce akan ta shirme kala kala wannan wani abu ne da ya zo a zamanin mu wanda da can babu ya zo a wannan lokaci waje ne da ya kamata yan uwa su yi amfani da shi wajen isar da saƙon nan ba wajen ɓangaren da mutane ko kautar da su akan hanya ko kuma sa raye ba tsakanin yan uwa ba amma lallai ce da yawa ko suna amfani da wannan forum ɗin ne wajen irin wannan za ka ga abin da bai kamata ma a zo a faɗa a nan ba sai su zo suna faɗa idan mutum yana abin da bai dace ba a cikin yan uwa ya kamata ka je ka same shi ka gaya mishi abin da yake yi ba daidai ba ko kuma idan yana yi yi abin da ba daidai ba ne sai ka hana shi wannan abin da ba daidai ba ne ba daidai bayanin da malam ya mana ba a wurare da dama ma ya faɗa a tafsir ya faɗa a wasu wurare cewa ita idan ya zama cewa ana abu ba daidai ba kai kuma kai shiru ba ka yi komai a kai ba kai ma kana da commercial ko kuma kai shiru ka ce yanzu ya zamu ya ba yadda zamu ya fi karfin mu ne to in haka nan ne me yasa ba kai ma a zalume shiru ba me yasa ka ce ka amsa kiran nan kun san amin ka amsa kiran nan ta yaye ga azzalumi ta yaye ga duk wani tsarin da ba na Allah ba don haka dan ne zai zama cewa mai bindiga da da tankoki da jiragen sama da mene kayi mishi tawaye amma kuma dan uwanka wanda kuke kuke harka tare yana wani abu ba za ka ce mishi ba daidai bane abin da yake yi sai ka ce ba daidai bane da a ce in ruwa na haka ko abubuwa da dama da ake zuwa a ce ni mutane ni har ma na gaji ma kawai shi yasa ba ma na son ji ba tunda mutum zai zai ce a gari mu ana kaza a gari mu ana to da ake kazan kai ne kai kana son malamin zai zo kowane gari ya zo gyara abin da ke faruwa a gari kai ba ku dan uwa bane ba ka ce ka amsa kira ba da na kira ka amsa ba ka gane bane ba ka san kiran da malam ke yi ba menene kiran da malam ke yi yana kira mu akan cewa mu gane cewa mu bayan Allah ne an kawo mu duniyar nan don mu bauta wa Allah kuma idan ba abin da muka yi ba kenan muka je lahira tsakanin mu da jahannama mutuwa ne kai ba abin da malam ke kiran mu akan mu nemi tsiran lahiran mu ba mu gane kiran da malam ke mu nan mu zo mu sha na gaba a duniya ha mu nemi tsira a lahira shi ne wannan kira din so tun da haka nan ne har za ka nuna za ka ce ma wasu wanda in ka gaya musu za su yi harbin ka za ka ji su tawaye ka ce baka yarda ba to me yasa yanzu na ce ɗan uwanka da kuka amsa kira tare wani zai yi abu ba daidai ba ka ce mishi yanzu da muke zaune mu ina abin da tafi abu ba daidai ba ya kamata a samu wanda zai tashi ya ce wannan magana akwai gyara a ciki ni da muna haka nan ne za a yi ta min ba daidai ba ba za a yi ta min ba daidai ba ne amma idan ya zama cewa idan mutum ya yi sai ka yi shiru sai dai a koma gefe a ce ni malam wani kun zo ya ce kaza to me yasa da ya ce kaza baka ce mishi akwai gyara a wannan maganin ba idan mutum ya san cewa ba zai yi yau zai yi abu ba ba zai yi kawai zai tashi ya ma mutane mulkin mallaka ba ko ya tura su duk inda ya ga dama yana faɗa wani zai ce ba ka fa sani an gagar maya ne fa wannan abin da kace ba ba fa zai yi ba ba ka ci in ya faɗa ne a cikin mutane ka gaya mishi a cikin mutane in ya faɗa a keɓe ka keɓe shi tunda abin da hikiman ka gaya mishi in ya faɗa a cikin mutane shi ne idan ya faɗi wannan abin ko ta faɗi wannan abin a cikin mutane iblis wasu za su je da wannan wani tunani din idan kai shiru in ka koma gefe amma idan ka gyara nan wani ya ce eh kila shi ma kanshi zai ce eh gaskiya ne ba gaskiya akwai kuskure a magana nan ga abin da wannan ta ce ko abin da wannan ya ce shine daidai in ka yana da tawali'u ya san kuma abin da yake yi abin kuma ka koma gefe abin a gefe na mutum yayi abu sai ka koma gefe ka gyara mishi a gefe ya fi da ka je cikin facebook ka je kana ta rubuce-rubuce wasu abubuwa don ni abinda muke gani facebook din nan ma ina tsammani akwai miyagu kamar yadda suka kutsa cikin yan uwa da gangan jikinsu yanzu na kila akwai wasu abu kamar misali ya zaki an kudu sani sa akwai wasu akwai wanda ni na sani ya gada yana bin su ahmad duk inda wannan zuwan da ahmad ya tafi ina bin su da ɗan security kuma ahmad ya gaya mana ya gaya mana sauran kwana uku a kashe shi ina mota tare da malam ya gaya ma malam cewa akwai wanda ke bin su ya je kaduna an bi shi ya je wannan shi ba da ma ya gan shi wai zai gaishe shi ne don ya ga yana zuwa wajen malam yana zuwa nan malam so zai gaishe shi ne ma ya ga dan uwa sai gani zai ya cire ido sai ce yawwa wannan dan security ne sai kuma ya ga har abuja an bi shi ana bin su da wata mota babba wanda ba yadda za a yi wannan ko keke ba shi da shi wani yana tuka motar shi yana tare da mutum suna bin shi ina faɗin wannan ne don kusan suna nan a cikin mu da gangan jiki amma ranar su ba nan zuwa yanzu muna kallon su ne ba yana nufin za a ci gaba da kallon su ba idan mutum ya ci gaba da musu aiki wata rana idan wuri ya wuri to kai ma za ka tafi yadda kake kashe mutane ko kuma kake sa a kashe mutane kai ma za ka tafi ranar ba ka ka ɗauka cewa shi kenan wai don ka ɗauka ba gane ka ba don wasu sukan ɗauka ba gane su bane in suna irin wannan aikin so kun ga irin wannan ko irin wannan mutumin zai iya tura wani abu a facebook don ya sa baraka a cikin yan uwa ya zama cewa to shi kenan sai kuma sai ya zama abin da yake muhimmanci ne ne muhimmanci ne ya kamata yan uwa su yi yanzu wannan baya- bayani da malamai ya ce da abin da ya kawo mu duniya ne ne ya kamata ku yi da facebook din nan hatta wanda ba dan uwa ba duk kowa yana shiga tallan ku yi ta tura saƙo wani zai iya wannan amma ba zai iya fitowa ya yi magana ba amma ni zama cewa yin malam wani ya yi kaza shi eh, sister wani ba shi ne abin da ake turawa a facebook wannan rashin ma lokaci wallahi idan ma rashin lokaci ne ai abin da baka ma san me kake yi ba because idan kan ka- ka dauki wannan nasiha na cewa kowace mai ɗan uwa kowace ƴar uwa ta sami wani abu wanda shi ne gudunmawar da take bayar da wannan harka din to lalle wallahi ba zai- ba za ka samu time ba ba za ka samu lokaci ba because kana bukatar lokacin da za ka yi ibada da ka gyara kanka of course ba ka gama gyara kanka har sai ka zuwa ga Allah ka je ya- za dai ka iya kan iyawanka amma ba inda za ka ce yanzu na gama gyara kaina sannan yanzu bari in a'a kana yi kana kokarin mutane su san gaskiya to idan ya zama cewa mutum ya ɗauki ma kan shi wani wani wani program na rayuwar shi yana yi wato ya zama cewa yana da abin da yake yi cikin dare yana da abin da yake yi da safe yana da shi da rana shi kawai ba shi da lokacin surutu da shirme to a lokaci guda kuma yana so ya isar da sako da wani wani time yake da shi na- na zama yana shirme zai zama ko facebook din ma wa'azi zai ta yi a ciki ta yadda wani wanda bai ma san kiran ba a ta nan ne zai zai gane kiran wani zai shiga facebook din amma bai zo ya ji wa'azi ba to lalle aikuwa suna ana- ana yawan kuka da wannan tun da alhamdulillah al'umma da dama sun sami wayewar cewa za su yi aiki da wannan me yasa ba za a yi amfani da shi wajen isar da sako ba sai dai saboda baraka wannan baraka din idan ka sa shi a cikin facebook da Allah taimakon me zai maka ba zai taimake ka da komai ba to wannan kenan sannan kuma wannan ya tuna min da cewa lalle kuma wajen ibada gaskiya yan uwa ba kaman da bane dan ko za ka zauna a tare da mutum ko ma ka haɗu da mutum ran alhamis da juma'a da da, da litinin ma da ran litinin da da alhamis ba yadda za a yi dan uwa ya zo wajen ka kama bashi ti ko ka bashi wani abin sha in dai ba tafiya yake ba ko da yake ko yana lokacin da yake mun baka tafiya ma za ka iya azumi to wasu har suna tafiya ma suna azumin su za ka ga sista kuma sai dai ka in ba ka sallah amma za ka ga al- alhamis da litinin ranar azumi ne amma yanzu za ka ga mutum ya ce ya ma min karan nan litinin ne ko alhamis haka tahajjud haka karatun alkur'ani haka zikirori wasu suna yi amma very few don idan ka shiga gungun yan uwa za ka lura lalle ba su damu da shi ba kuma kuma shi ne makami ne in fact shi shi ne abubuwan da yake idan mutum yana yi ne nuna Allah ta'ala ya ce wallazina jahadu fina da nahdihannahum subulana su ne abubuwan da idan kana yi Allah da- zai ji tausayinka ya karbi a application ɗinka na zama bawan Allah na gari ya taimake ka ya baka babban matsayi amma in zama ba ka yi fa kuma sau nan da wannan Allah ta'ala zai baka dagewa ya cire tsoron ina cikin abin da eh, sallan dare ke sa ma mutum ya cire maka tsoron duk wani wani Allah ya sa tsoron Allah ne kawai a zuciyanka in ka ka ka gwada ka gani mu dai malam ne ya gaya mana shi ya mana wannan tarbiyya kuma tun farko ya ya kuma na tuna lokacin ba yadda da mu ba mu ce malam gaskiya idan daren na sai ya ce ɗaya bisa ukun dare zai mu ce gaskiya ya yawa ina laifin mutum ya ɗan sai ya ce lalle in kana yi abin da ya gaza ce mafi kankanta shi ya ɗaya bisa ukun dare kuma wajen daren ƙarshe wajen in ka raba dare uku to na ƙarshe na ƙarshe ɗaya kuma bisa uku in ba ka kaiwa to ka gaza ka yi ta kokari ka kai inda ya kamata ka kai duk yadda muka yi na tuna mun taɓa yin wani tajrib ba a kaduna lokacin malam na tsare da kuma in muka yi tajrib mukan aika ma malam da report in tajrib din mun muka za a wajen sai ba mu shawara ya ce to ku kara da kaza ne ko kuma kazan nan da kuke yi bai dace ba ku kara ku- ku cire ku yi kaza so a ciki sai muka gaya mishi resolutions din da muka yi a wajen tajrib ciki wasu sisters da muka ce ɗaya bisa uku sai suka ce kai gaskiya yana ta da wahala a ɗan yi ko da ma raka a biyu ne don wani ba zai iya yi ba sai muka sa a resolution din cewa ko da raka a biyu da na tura ma malam yana da takat a lokacin sai ya ce ai wannan ci baya ne don mene za ku ce raka a biyu raka a takwas ake yi na tahajjud ga wutiri da shafa'i ya zama sha ɗaya so bai kamata ku ce abu na ko da raka a biyu bane ku gaya ma mutum ɗaya bisa uku ne kuma a lokacin da zai salloli ya kuma yi karatuttuka yayi yadda ya kamata Allah da shi ba ce dole ba ba za ka zauna ka yi gadin mutum ko yayi ko bai yi ba amma mutum ya sani in ba ya yi yana kaiwa haka to ya gaza kuma wajibi ne da wasu suna cewa wai ba wajibi bane to wajibi ne ga wanda ke son ya yi kira irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wajibi ne ga wanda yake son ya yi kira amma amma ba ka son ka yi kira din ko ka je ka gaya ma Allah tun da abin da ya hau kanmu kenan halin da muke ciki mun wasu suna cewa ba wajibi bane eh da wanda ba shi da aikin yi ba amma kai da kake da mission in dai kana son lalle ka yi mission din wato aikin nan da kiran mutane zuwa ga hanyar Allah to kai ya zama dole a kanka manzo Allah an yi shi wajibi ne a kan shi shi kuma Allah ta'ala ya ce ya yi mishi shaida ya ce kana yi da wasu ba a duniya wanda ke tare da kai wanda su suna su ba su koyi da manzo Allah sallallahu alaihi so shi ne wanda ke kira zuwa ga hanyar Allah yana so ne in samu kuɓuta daga azaban Allah ya kamata ya mishe shi wajibi ne a kan shi to da extent cewa idan ma ka rasa zaka zaka biya in wani dalili ko rashin lafiya ko wani abu ya sa da daren da ka yi da kuma bai kamata ya zama kullum ba in wani dalili ya zo rasa a yi sa rannan baka iya kammalawa ba sai ka biya ko baka ma iya yi ba sai ka biya amma wannan dole ya zama lalura ne babban lalura kuwa ba wai zai zama kullum kullum ba a lalura don kada mutum ya ji lalura ya ce ai lalura kullum sai sharari bacin shi da safe ya zo ya ce yana yana biyan tahajjud wasu suna cewa haka na ma ni da wani in Allah Allah su dan baka zo na taba ji malam da ga ma wata da aka ce ba ta kula da tahajjud cikin wasu ne da suke wasu yara ne da suke gidanmu sai malam ke cewa o ba kya son ɗaukaka ne ai ta hanya ne na samun ɗaukaka a wajen Allah in kana son Allah ta'ala ya so ka to ka tashi cikin dare lokacin da gafalallu suke suke bacci ka nuna ma Allah kai kana son shi ne shi yasa ma ka rabu da wannan bacci ka tashi ka yi ibada zuwa ga Allah to Allah zai maka akwai abubuwa da dama da zaka samu ta hanyar nan zai baka dagewa ya cire tsoron wani halitta daga zuciyanka sai tsoron shi kawai ya baka dagewa duk lokacin da ɗan suna cewa a ba mu addu'a kowa zai ce Allah ku yi mana addu'a mu samu kabati to ga hanyar kabati ne hanya ne na samun kabati tunda haka Allah ta'ala ce wallazina jahadu fina da nahdiyannahum subulana don haka don kada abin da tsawaita magana ina fatan zan yi rounding up din magana na da cewa an za su sani ko wannan kiran da aka yi aiki da muke bukatar mu yi cikuru bai isa ka cewa kai dan harkar musulunci ne amma ba abin da kake yi na ci gaban harka ne in fact in ba ka gara ma yayi na ba abin da kake yi ma da a cewa kai kana ma opposite aiki ne abin da zai hana ci gaban harka ne shi kake yi of course in ba ka komai still kana da matsala wajen Allah kamar yadda malam ya ce in ka ka zama kamar yan kallo kenan yan kallon cikin gida abin da ka zama kenan akwai yan kallon waje to akwai na cikin gida kuma to in ka ci sa'a ina duniya ya tabbata zaka ta yi dukkan yan gaggarmaya ne kila ma ina duniya ya tabbata ka je kawai ka fara cewa kai ne minista kai ne kaza kai ne gwamnan gari kaza amma Allah ya san me kai kamar yadda malam ya ce ya ta gaya mana cewa ya karanta wani hadisi ya bashi tsoro sosai Allah ta'ala ya ce ba wani annabin da ya taba aikowa face sai an samu wasu sun yi imani da shi ɗau'an wato da zuciyarsu sun yarda da abin da yake kira su sha wahala tare da shi har addinin nan ya kafu to kuma wasu za su yi imani karhan ko dai kama'an da wani dalili da abu da gaske bane to amma bayan annabin ya tafi sai Allah ya sallaka waɗanda suka yi imani tama'an ko karhan akan waɗanda suka yi imani tawa'an wato karhan din yana nufin mutum bai yarda ba tawa'an waɗanda suka yarda sun yi tawiyya sun yarda wannan shine abin da zai kai su ga rahmar Allah Allah sai ya sallaka waɗanda sun yi imanin da su ba na gaskiya bane sai ya sallaka su akan bayan Allah na gargaru don ya jarraba kowanne da kowanne ya ba da wa'annan dama su fito da laifinsu da sosai a sarari wa'annan kuma ya ba su dama su nuna gaskiya suke su ko da manzo Allah a duniya ko ba shi a duniya su suna tare da shi kuma ko an sallaka wani a kansu su ba duniya suke so ba to da ban tsoro wannan al'amari idris ce ko tunda aka ce duk annabawan aka aiko da sana samu wa mutum lantana wanda ya zo jaddada addini kaga ina kana nufin cewa to lalle da yake da suna jaraba akwai jarabawa ko da ma addini ya tafi akwai jarabawa wanda suke nan zuwa amma wani ne zai dage ma wannan jarabawa din wanda da ma shi mukhlisina a cikin zuciyar shi yake daga ƙarshe a ƙarin bayanin wannan na san mun sha ji ko kuma dai abin nan cewa lokacin da annabi nuhu za a aiko da ruwan tufani Allah ta'ala ce mishi zan zan sa zan hallaka su ba wanda zai sake imani dai sai suka sai ce to don haka ka ɗauki wannan cikin hadisin kudsi ne sai ce to ka shuka wannan akwai wani ɗan itace da Allah ta'ala ce ya shuka in ya kai daidai wani bigdari to zai hallaka mutane da ya shuka kafin ya kai na sai aka hallakar da wannan itacen sai mutane sai aka samu wasu suka yi ridda cikin mutanen shi suka ce to annabin Allah ne ana mishi wahayi ya za ya ce mana Allah ya ce ya shuka in ya kai ya aka yi shukan bai kai nan ba gashi kuma ya lallace sai Allah ta'ala ya ce ka yi haƙuri ka dai ƙara shuka wani haka na aka yi ta yi koyaushe in aka yi wannan jarabawan sai wasu su fita koyaushe in aka yi sai wasu su fita daga ƙarshe aka yi na ƙarshe sai Allah ta'ala ce to yanzu lokacin sai zama ɗan kalilan mutanen da suka yi imani da shi ba su kai lalanta nan ba amma ba su da yawa ko ɗari biyu ba su kai ba mazan su da matan su bayan kuma ba suna da ɗan yawa amma sai aka ta zartare su aka yi ta zartare su sai Allah ta'ala ya ce mishi na yi haka nan ne don a tantance waɗanda mukhlisai ne sosai tsakani da Allah sun yi imani ne da a ce na ba ku nasara a wancan karon na hallaka wa'annan da ruwan tufani wa'annan zan cutar da su tare da ku kuma idan na cutar da su da tare da ku to za su zo su ba ku matsala suna faɗa kan shugabanci wannan hadisin kudsi ne shi yasa na yi haka ne kaga yanzu wayan nan su ne tsantsa masu imani su ne su ne nan cutar da tare da kai inji Allah yake gaya ma annabi ne da haka Allah ta'ala na jaraba bawan shi ta hanyoyi daban-daban amma wanda zai ci jarabawan nan shine wanda ya doki matakai a lokacin da matakai da aka Allah ta'ala ya nuna da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa nuna da sauran wanda ya dauki wannan matakan don ya samu tabati ba wanda kullum ka ce Allah ka bani tabati da baki amma da aikace ba aikin tabati din sai ina fatan ɗan uwa za su ɗauki wayannan abubuwa ɗin kuma sannan daga ƙarshe ya zama cewa ba wai kawai nan da aka zo aka ji jawabi ba za a meshe shi wato mutum ya je ya ƙara ji ba ma wannan jawabi ba duk jawaban da malam ke yi don ya zama cewa kana tare da abin da malam ke yi don yanzu kun gani a magana da na yi iya kuskure wato ina iya faɗin abu ni abin da na fahimta ne daga wajen malam so ta yi yi kuskure na fahimta amma in ka kai tsaye daga wajen malam fa kai sai imanin ka ya nuna maka abin da yake ka gane kai tsaye ba bi fassara na ba ko ba haka nan ba amma idan ya zama cewa wato kai ba ka ji daga wajen malam kana ji daga wajen wasu ne kamar iri na wasu haka to kana da matsala don zai zama kai ba kana samun tarbiyyar kai tsaye daga wajen shi bane kuma don haka za a iya samun matsala don an sha zuwa wurare suka ga wasu uwa irin ra'ayinsu kamar na ya bambanta da irin na kira din akwai wani gari da naje da naji wani brother ke bani labari wani brother yana ba shi labarin cewa shi rabo da ya ji irin wannan wa'azin ba ta bai ma taɓa ji irin wannan wa'azin a garin ba wai ba ina faɗa wai don ku ce na wani wa'azin kirki ba ina gaya muku ne sai na mamaki ce na ya za a yi haka nan tun da akwai uwa a garin akwai wanda sun daga cikin harka din me yasa ya zama ba su bai ji wannan wa'azin ba to ina ji an fara mantawa ne dama shi mutum haka yake in haka dade sai a fara kaucewa daga kan hanya so mutum ya yi kokari ya rike malam ko kuma rika jin jawaban malam su ne tushe ko za ka ji jawabin wani to amma kamar shi da jawabin malam tushe da shi za ka gwada duk wani wanda in ka ji mutum ya gaya maka wani abu daban kasan wannan ya fara kaucewa ne salamu alaikum wa rahmatullah